أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
to awalan yaran linsani shi yanzu mutum bai sani ba ne abuwar asi dan wa bin waye shi ne asi dan wa'ilu bai san cewa mu dai mun halicce shi ba min nasfatin daga mani ila an sayar rahu shadidan hau zai muka tsara muka sanya shi zan mai tsanani kauyen mai karfi amma fa idan huwa sai ga shi kasimu mai tsananin husuma da nagare mu mubinin mabayanin husuma shi na fiyil ba cikin kore tashin alkiyama yana ta husuma yana ta jayayya wato cewa wai ba za a yi tashin alkiyama ba ya manta sanda muka halice shi yana ɗigon mani har kuma muka fito da shi a cikin rayuwa yana yaro karami sannan kuma bayan wato yana yaro karami sannan ya zama kuma ƙarfa ne duk bai tuna wannan ba وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا wato ya saba mana misali wato ai wato shi zalika cikin wannan wannan shi amma fa ya manta khalqahu halittarsa ya ya kafa misali amma ya manta shi aka aka halice shi an halice shi minal mani daga mani wato huwa ajrabu wannan shi yafi bakuntawa min min masalihi daga misalin da ya kafa kala yake man yuhil izama wa zai raya wato kasusuwa wahiyar ramin ita tana da diddigaggiya ai baliyatin ta tsufa ta diddige ولم يقل بالتاء بشيء وهي رنيمة با لأنه اسم ومش سنان لا صفة با صفة با وروي عروة أنه شواكي أخذ عزما يا رجل أشي رنيما وانديك أوه ففتته في مرمته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم سيسير النبي صلى الله عليه وسلم آترايه الله هذا شن كان جن الله زي رايه وانا بعد ما بلي باين يا صفه ورمى يا رجل فقال صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم yake da shi na'am Allah zai raya shi wa yurhi laka nar kuma zai shigar da kai wuta
قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم kulka ce musu yuhiya alladhi anshaha awwal mara wanda ya fare ta ya halice ta farko babu ita kakkare shine wanda zai raya ta huwa bi kulli khalqin alim ubangiji masanin ne dukkan abun halitta mujmalan a tattare wa tafsilan da rarrabe qabla khalqihi tun gaban ma halice shi wa ba'da khalqihi da bayan halittarsa الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون turkidun shine wanda ya sanya muku wato wuta ya sanya muku bidin nasin nasu a cikin jillan mutane ya sanya muku wato naran wuta mina shajar al-ahzai daga wato itaciya su take kore shine wato almarahi tace ya tsaya wal afar da zurma au kullu shajar ko ma dukkan wato wato itace illa al-unnab sai dai unnab ya ba ku wato ya sanya muku naran fa idza antum da ya sanya muku wannan wuta sai ka ga ku tuƙiduna wato kuna kunna wuta minhu daga gare shi ai takdahuna kuna yin kyasto وهذا wannan dalilin da shine wani alal qudrati bisa wato ikon Allah alal ba'su bisa sakin alkiyama fa innahu dan da cewa shi ubangiji jama'a fihi bainal ma'i ya tare fihi a cikin wannan bainal ma'i tsakanin ruwa wallahi wato da wuta wal khashab da itace falal ma'u shu'un nara ruwan ba zai kashe wutar ba wannan nar ta harqul hashaba ita kuma wutar ba za ta kone itacen ba أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم awon yadda lalle halaka samatu wal arashin wanda ya halitta sammai da ƙarshe bai zama ba ma izma ma izani ha izamihi ma tare da girman su ba zai zama ƙadiri mai iko bane bisa wato ya halaka mislahum ya halitta misalin sa ya alalasiya mutane su shiga a cikin kankanta bala ai rabbana haƙi haka yake ko ƙadirin ubangiji mai iko ne ala zalika bisa wannan ajaba nafsuhu ya mantawa ya amsa wa zatin sa wa huwa al-khallaq ubangiji shine mai halitta ai ai wato al-kasirul khalqi wato mai kasir mai yawan wato al-khalqi halitta ai wato ko kuma mai yawan halitta al-alimu masani kuma bi kulli shay'in da kowane abu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن farkon kadai dai lamarin ubangiji sha'aninsa idan ya nufin samar da abu ya nufa wato ya nufin halitta abu shine ce da abun kasance abun ko fa yakun sai ya kasance ai ba ya kunu shi ce abun ya kasance فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون sarki ya tabbata ga wanda wato mallaka komai yake da ikonsa ai malakut nan mulku ne zidatul wawu an ƙara wawata da talil mubalaga saboda mubalaga ai al qudratu iko ala kulli shay'in yana da iko akan kowane abu wa ilayhi turja'un turja'un gare shi kuma ake mai da ku bil akhirati a gidan lahira بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا wato shi ke za mu shiga suratul safati wato sura wata wato safati akwai kisan manzanni a cikin ta bai an kawo kisan wasu daga cikin manzanni a cikin ta ubangiji ya ce wa safat safa ubangiji ya rantse da mala'iku masu sahu sahu saffan sahu sahu ai al mala'ikatu mala'iku wato tasdifu nufusaha take wato take daidaita wato take sahu sahu da wato kanta fil ibadatu a cikin ibada aw ajnihatna ko kuma tana saho saho da fukafukanta bil hawaya cikin wato iska san ta zuru tana sauraron ma tu umaru bihi abin da za a umarce ta da shi والزاجرات زجرا ubangiji ya rantsa da masu tsawa zuzuran tsawa su ne mala'iku da suke tsawa ga girgiji ai ta zuku take kora shi فالتاليات ذكرا ubangiji ya rantsa da attaliya ce ai wato ai qurra'ul qur'an masu karanta alqur'ani yatlunahu da suke karanta shi zikran wato ambato suna karanta shi wato karantawa إن إلهكم لواحد ubangiji ya ce inna ilahakum sannu dai ubangijin ku ko mutanen makka wallahi guda ɗaya ne رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su shine ko ubangijin almasharik mahudar rana wal magarib da mafaɗar rana wato mafaɗa mahuda da mafaɗa lishansu na rana laha gare ta kullu yawmin a kowane yini ai laha kullu laha kullu yawmin mashriqun wa maghribun kowane yini tana da wato mahuda mafaɗa mahuda da mafaɗa إنا زينا السماء الدنيا بزينة wajib الكواكب mu ne mun kawace saman duniya da adan wato alkawakib taurari ai bi do ihada hasken ta aw biha a ko kuma da ita ko wato taurarin wal idafatu idafan lil bayan ta bayani ce ka qira'atin kamar qira'a ka qira'atu tamin kamar qira'a tamimi ne na zinatu al-bayyinatu ne bayyana bil kawakib da taurari وحفظا من كل شيطان مارد sai dai wannan taurari mun sanya ta hibzin kiwo ai mansubun ai mata nasaba ne da fi'ilin da fi'ilin muqaddarin wato abin kaddara ai hafizna ha min kiyaye ta hizban taurari wato kiyayewa bi shuhubu da taurari min kulli shaytanin daga dukkan wato wani shaydan marijin mai tsaurin kai harijin mai fita an da'ati gaburan biyayya لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ba sa ji ai shi shaydanin wato ba sa ji wato ba sa ji wato eh ba sa jin wato ai wato ai a shayadin su shaydanin misalin misalin shi ne wata ma'uhum wato jin su huwa fil ma'ana shi a cikin ma- a cikin ma'ana al mahfuz wato abun kiyayewa ne an hukumar sa wato la yasma'una ba sa jin ila al mala'il ala zuwa ga jama'a madaukakiya su ne mala'iku fi sama a cikin sama wa adda sama'u ila bi ila ya ta adda sama'u bi ila da ila da ta da munhi ma'anar isga'a wato wa adda sama'i bil ayn ne ko ya ta adda wato wato sama'u bi ila wato da ila ta yasma'una kenan da ta da munhi ma'anar isga'a saboda kunshe wasa magana wato sun ku ya saurare saurare wa fi qira'atin bi tajjidin mim wa sin asluhu yatasamma'una ay udmatu ta'u fi sin wa yuqzafuna ana jefo su shedanin bishuhu da saurari min kulli janibin daga dukkan wato sasannin sama ظهورا ظهورا.
ولهم عذاب wafi واصب duhura ai masari ne da harahu ai tsare da hu wato ubangiji ya kore su korewa wa abadahu wato ya ai tsare da hu ya kore shi wato ai duhuran masdari ne eh da harahu wato ya kore shi ai tsare da hu ya kore shi wa abadahu ya nisandar da shi duhuran korewa wala hum fil akhirati azabu azaba ta tabbata gare su fil akhirati a gidan lahira wasibun ai da'imun madawami إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب sai dai wanda ya fauce faucewa مصدر مصدر يعني المرة مرة والاستثناء والاستثناء الناس من ضمير يسمعون لك ضمير يسمعون أي لا يسمعون bai ba mai ji illa shaitan sai shaitan allazi sami alkalimatu wanda yake kalma min almalaikatu daga malaiku fa akhadha sai wannan kalmar ya kauce ta bisul ajin da gaggawa to bayan ya kauce ta da gaggawa fa asbahu shahabu sai taurari sai tauraro ya bi shi ai kaukabun tauraron mudiin mai haske saqibu mai hudawa ya kubu da zai huda shi aw ya harku ko kuma ya kora shi aw ya habilu ko kuma ya bata masa hankali فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب to fastabtihim ka tambaye su ai istahbir kuffara makata ka nemi wato labari daga kafiran maka takriran wato wannan istifhamin tabbatarwa ne au tafi tawbihan ko kuma urustawa ne ahum ashaddu khalqan sun ne mafi tsananin halitta amman halakna ko kuma wa'anda muka halitta min mala'ikatu da mala'iku wasawa daga mala'iku wasa ma da sammai wal ardin da kasai wa ma bi ma da abin da yake cikin su wa fil itiyani biman taglimul uqala'i wato da aka zo da man akwai rinjayewar masu hankali da aka ce wato an man halakana inna halakana mu dai wato mun halitta wato mutane ai aslahu mun wato halitta asalin su shine adamu annabi adamu min dine daga wato laka lazimin ne wato dan dan farewa ai lazimin ne da zumtar wato hannu ayyar saqu bil yadi yana dan farewa bil yadi hannu al ma'ana ma'ana dai anna khalqahum cewa wato halittarsu da ibn rarrauna ne wato halittar su rarrauna ce fa la yatakabbaru kace girman kai bi inkarin nabi da yin da yin inkari ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an da alqur'ani al mu'addi ne kai wa ila halakin zuwa ga halakatu al yasir wanda yake sassauka بل عجبت ويسخرون bal lil intiqal min garadin ila akhara wa huwa al ihbar bi halihi wato halihim bal bari dai ajibta kayi mamaki wannan zance ne ake lillabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kayi mamaki min takbirihim na daga sarrafantar wasu iyasu gare ka wahum su kuma yasharuna suna wato izgili wato min ta'ajjilika saboda wato mamakin da kake yi wa idza zukiru la yadhkurun idan aka yi musu wa'azi bil qur'ani da alqur'ani la yazkuruna la yastajibuna ba sa wa'azuwa wa idza awayatan yastaskhirun idan suka ga ayatan aya kan su kaki kamar kamar tsagewar wata yastaskhiruna ay yastahzi'una sai su rika yin izgili da hada ita وقالوا إن هذا إلا سحر ƙoƙarin مبين sai su faɗa biya a cikin da su ce ai wannan bai zama ba sai sai sai dai sihiri mu biyu na bayyana mabayani wa ƙarin sai kuma suka faɗa mun kire ne suna masu inkari lil ba'su ga tashin alƙiyama أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمبعوثون ai za mu tuna sun yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya da kasusuwa mu yanzu a ce mu wato lama gusun ababan tashi ne fil mahfil wa fil hamdatain fil mawdi'ain at-taqiq wa tafsil thaniyati wa idha khalu alifun bainahuma ala al-wajhayn wa kun ga dai wato magana tashin alkiyama nan ba ya shigo dan fara karatu sai a shigo magana tashin alkiyama saboda magana ake ta a samu imani أو آباؤنا الأولون a wa aba'una a wata ruwaya a istifhami ne wa ad'a wato wato harafin adabi ne ko kuma awa aba'una shin da mutanen mu ko kuma shin wa aba'una da iyayen mu ma al-awwalin na farko bisu kun ruwaye aw aba'una adafan kenan bi aw wa bi fatiha wal hamzati lil istifhami awa aba'una sai istifhami kenan wal adafu bil wawi wal ma'tufu alayhi mahallu inna wato mahalli inna wasu ma'awar da miru fi lama usuna wal fasilu hamzatul istifhami wayancin hadda ma iyayenmu na farko su ma za a tashe su idan sun mutu suka zama ƙasa wato sai ƙasusuwa قل نعم وأنتم kun داخلون ka ce musu na'am haka ne ai tub a suna duk za a tashe ku da ku da iyayen naku wa antum ku kuma dahiruna ai tagiruna kuna kaskasattu فإنما هي فكرة واحدة فإذا هم ينظرون kadai dai hiya wa inda ma ya kadai dai ita dai zamirin mubham yufasiruhu wa to zazzaratu kadai dai hiya ita dai zazzaratu tsawa ce wahidatun guda daya fa idza hum sai ga halitta baki ɗayan su a haya'an sun tashi suna rayu yanzu nuna suna kallon me za a aikata da su suna saurare ya kuma za a yi وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا كافرين واتو وقالوا كافرين سيسك يا ويلنا يا هلكمو وهو مصدر الله إلى لهم من لمده وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين yau dai fa shine ranar hisabi ranar da kuke inkari هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ce da su yau sai ranar rabewa tsakanin halitta za a rage masu gaskiya da makaryata wanda suka imani da wanda ba su imani ba allazi kuntum bihi tukazzibuna wanda kuke sarrafantawa da shi wai tsari za a faɗa lil mala'ikatu ga mala'iku احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون za a ce ku taro waɗanda suka yi zalunci suka zalunci an fusa hun kawunan su da shirki da shirku wa azwajahum ku taro su da ababen gwamawa su ne shayaɗin daga shedanu wa ma kanu ya abuduna da abin da suka kasance suna bautawa duk ku tattaro su ku kawo su من دون الله فادوهم إلى صراط da abin الجحيم da suka zamo suna bautawa koma bayan Allah ya gari wani su min al-awsan da gumaka duk ku tattaro su fahaduhum aydulluhum ku shiryar da su wa suquhum ku koro su ila siratil jahim zuwa ga tafarkin wutar jahannama ayyan nar ita ce wuta وقفوهم إنهم kolo ku مسؤولون tsere su ai eh da su hon ku tsare su inda sirati a wajen sirati innahum mas'uluna su ababan tambaya ne an jami'i aqwalihim ga dukkan abin da suka faɗa wa afalihim da dukkan abin da suka aikata wa yuqalu lahum za a faɗa musu tawbihan dan ursawa ما لكم لا تناصرون me ya hana ku yanzu la tanasaruna ba za ku taimaki junan ku ba eh me ya hana la ta ya la yansuru ba'dukum ba'dan shagin ku a yanzu ba zai taimaki shagi ba ka halin ku kamar halin ku fid dunya a duniya wa yuqalu lahum za a ce musu بل هم اليوم مستسلمون bari ne su da a yau ma al yau a wannan yini mustaslimuna ai mun karu na masu ni kauya ne wato azilla kuma kaskatu وأقبل بعضهم على بعض yadda za a sai shafin su ya wato ya gabata ga shafi ya ta sa a nuna wai ya talawa muna suna zargin juna wai ta kasa muna wato suna faɗa tsakanin su قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين Kalu sai mabiyan su faɗa ga waɗanda ake bi su ce ku je kun kasance ta tuna na kuna zuwa mana an yamini ga jihar dama ya an jihar ga jihar allati kunna na amanukum wacce muka kasance mun amince muku min ha da gare ta li halifikum saboda rantsewar ku annakum cewa ku dai alal haƙi akan gaskiya kuke to fa saddaqna ku sai muka gaskata ku wacce ba na ku wato muka bi ku al ma'ana ma'ana dai annakum ku ne dai azlantumuna da kuka batar da mu قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ne waɗanda ake bi shi shugaban shagabannin sai su faɗa sai su faɗa musu su ce a ban lam ta kun ku dai ba ku kasance mumine ba wa inda ma yasduqul idlal kadai dai wato kasar wata tana wato gaskantuwa min da gare mu Allah kuntum mu'minin da dai kun kasance mu'minai farja'atu sai kuka dawo an imani gaban imani ila ya zuwa gare mu to sannan sai a ce mu muka batar da ku وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما Sarki طاغين babu wato wani iko da na gare mu alaikum a kanku ai ba mu da wani ƙarfi wani ƙarfi bai kasance gare mu ba wa da iko na tsaharukum da za mu rinjaye ku alamu ta ba na bisa bin mu bal dai kuma mutane ne da kuka kasance ɗagi na ai bali na batattu misali na misalin mu فحق علينا قول ربنا إنا fa لذائقون haƙa alaina ƙaunar rabina faɗin ubangijin mu sai wajaba alaina a kanmu jami'an baki ɗaya wato sai faɗin sai wajaba a kanmu baki ɗaya bil azabu da azaba ai shine faɗin ubangiji da yake cewa al'amla anna jahannama min jinnati wan nasu ajma'in فأغويناكم إنا كنا غاوين illa mu dai jami'an baki ɗaya da za a yi kuna wallahi masu ɗanɗana al'azaba azaba ne bizalika da wannan zalika alƙawl da wannan zance wannan sha'a wato an hukauluhum sai wato fa- wato wato faɗin su sai ya faru wato an ga wannan wato sai wato faɗin sai ba da suke cewa fa agwaynakum mu dai agwaynakum mu dai mun batar da ku inna mu kuma mun kasance gawi na batattu qala ta'ala sai Allah ta'ala yace فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون wa'annahum sandai cewa su yau ba idan ayyuban kiyamata ranar alkiyama mustarikuna wato suna masu tayar- tarayya fil azaba a cikin azaba ai littirakin saboda tarayya su fil gawaya cikin bata إنا كذلك نفعل mu بالمجرمين dai mun kasance kama fa Allah bi haulai kamar yadda muka aikata da wayannan kazalika haka nan muke aikata da mujrimai ai ma'ana gairi haulai wani wayannan ai nu azibuhum za mu musu azaba attabi'u minhum wal matbu wanda mai bi a cikin su da wanda ake bi إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون su ne haulai wa'annan dukkanin su ma ba da su ne kanu sun kasance idan aka ce musu ku ce la ilaha illallah sai kenan ya takbiruna sai su yi girman kai ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولوا wato suna faɗa suna cewa wato ayinna fil hamzi hamza sai ma ta kaddama shin yanzu mu da tariku alihatuna ma zama masu bin wato allolin mu ne ba su masu barin allolin mu wato da sha'irin saboda wato wani mawaki majnun mai abin tabin hankali ai la ajli qawli muhammadin ma babbu ma kanmu saboda wato faɗin muhammadu yanzu ya ce wai ba gaskiya bane قال تعالى في الله تعالى يتي بل جاء بالحق وصدق المرسلين bari dai wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo bil haqqi da gaskiya kuma ya gaskatar da manzanni wanda suka zo da shi wa huwa shine Allah ilaha illa Allah babu abin bauta da tantanta sai Allah إنكم لذائق العذاب الأليم innakum ku da bi iltifatu innakum ku da la zaiqul azab wallahi masu tsantsan azaba ne al'alim abin sawar dadi وما تجزون إلا ما كنتم ta'amalu ba تعملون a saka muku komai wato sai dai wato abin da kuka kasance kuna aikatawa إلا عباد الله sai dai المخلصين bayan Allah al-mukhlasin ay al-mu'minina mu'minai istisna'u muqaddim istisna'i ne muqaddi ay wato ay zikira an ambaci ko kuma zakara ya ambaci jaza'ahum ay kuma ko kuma zikira jaza'uhum an ambaci sakamakon su bi kauli cikin fadin Allah da yake ulaika أولئك لهم رزق ma'alu wa معلوم sharanka har zuwa ƙarshe lahum fil jannati rizqun azzi ya tabbata gare su a cikin aljanna malumin abun sani bukuratan safiya wa ashiyan da yamma فواكه فواكه وهم مكرمون fawakin badalin badali ne au bayani ko kuma bayani da rabi ga arzikin ai abubuwan marmari ne wato wato arzikin nasu abin da za su ci wa huwa malu kullu shine abin da ake ci wato tallafin dan jin daɗi shi wato kayan marmari la lihibdu sihati ba dai kiyaye wato lafiya ba lian ahlal jannati domin yan aljanna wato mustadnuna mawadata ne an hibdi haga wato an kiyaye lafiyarsu da halki ajsami saboda an haɗu jikunan su ne lil abada har abada في جنات النعيم mukramuna kuma su yan aljanna ababen girmama ne bisa wa billahi da sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin sun tabbata cikin aljannatai na annaimu ni'ima على سرر متقابلين ina kan gadaje suna fuskantar juna la yara ba abuhum kafa ba ne shashin su baya kallon kiyaye shaji يطاف عليهم بكأس من ana معين kewaya su ala kullum minhum bisa kowane daga cikin su bikasin wato da kobi huwa ina shine ƙarya bisa rabihi da abin shan sa a ciki min ma'inin na marmaro ainihin samrin na giya ya jire da yake gudana ala wajen al'adu a fuskar ƙasa ka alharin ma'i tana gudana ne kamar wato ƙoramin ruwa yadda ruwa yake gudu haka take gudu a aljanna بيضاء لذة bai للشاربين za a ai a sadda bayanin mai tsananin fari minan laban daga nono lazzatin ai lazzatin mai daɗi da shari'i daga masu sha bisa lafa hamrun duniya saɓanin jiya duniya fa inda ha san da cewa ita kari hatu a baki ce inda shirri yayin sha wato in ka ga masu jin giya ma suna sha ma suna ɓata rai da ita kuma wancan ana sha ne ana farin ciki لا فيها قول ولا هم عنها na ينطقون ji ha zolo ba abu ne wato wato ba abu ne wato tafi da hankali ai ma ya tsara rukula abinda wato yake yanke wato ko kuma yake wato kisan gila ga hankali ma'ana yake tafi da hankali walahum alhamin zahura su kuma wato ba a wato sa musu wato maye wato ba maye wato walahum alhamin zahura su wato ba a sa su maye wato ga wannan jiyar da suke sha bi fadli zai wa kasirha yunzafuna ko kuma wato yanzifuna bi fati zai kenan wa rafiya ko yunzafuna wato ake sa su maye mabni lil majhul kenan ko yanzifuna bi kasri ha kenan yanzifuna suke maye eh walahum an hayin zubu ba sa maye an hazo wato ga wannan giya da suka sha min nazafa sharib wa an zafa kenan idan yanzifuna ne daga nazafa kenan sulasi idan yunzafuna to ya zama mabni mabni kun kuma yunzifuna ne to daga azzafa kenan ai yanzu ba sa ma ya ji hilafin hamdu duniya sabanin jiya duniya mutum yana shanta sai ya fita daga hankalinsa
وعندهم قاصرات الطرف إيه wato akwai masu takaitaccen gani a wajen su ai hadisatul ayini masu tsarewa idanuwan su ala azwajihin da bisa mazajen su ba sa ganin kowa sai mazan su ba sa kalle kallon wasu mazaje ai la yanzuru ba sa kallo ila gairihim zuwa ga wani su wato lihu sunihim saboda kyan mazajen nasu kyan da Allah ya musu ya ishe su eh wato ba sa kallon wato kowa eh lihu sunihim saboda kyan su inda hunna a wajen su كأنه Ilin ai da hamul ayin masu gada gadan ido hisani ha masu kyanta كأنهن بيض makaro ta annahu da kai ka ce su matan tillauna a launi baidun ai kwai ne lil amin na jimna maknunun ai masturun abun boyewa girishi da jawarsa la yasilu ilaihi gubaru wata kura ba za ta sadu zuwa gare shi ba wa launuhu launun sa huwa al shine fari ji zuradin cikin yar'ani a hasabu alwanin nisa'i wannan shine mafi kyan launin mata فأقبل بعضهم على بعض
alo sai يتساءلون shafin su ya fuskanci shafi ai ba azu ahlul jannati wato shafin yan aljanna wato ya kalli ala ba'di ya kalli wato ya fuskanci shafin yan aljanna sai wato suka fuskanci juna ya fita Allah suna tambayar juna amma marrabiyin ga abin da ya shuɗe da su fi duniya a duniya قال قائل منهم إني كان لي قليل kala kailun wani mai faɗa sai ya faɗa min daga cikin su yace a'a ni dai wani aboki ya kasance gare ni wato aboki ya kasance gare ni jiddi wato a duniya yakirul ba'asa da yake inkarin tashin alkiyama يقول أئنك لمن المصدقين ya kulu li yana faɗa min tafsitan dan urusawa yana ce a innaka yanzu shi kai la min al musaddiqina kana daga cikin masu gaskata bil ba'as da tashin alkiyama kana ba da gaskiya da shi cewa wai za a yi أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مللنا لمدينون yanzu yanzu idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa ai na lama nuna mu za mu zama a tashe mu a tashin alkiyama kuma mu zama majiyu na ababen sakawa wa muhasabu da za a yi mana hisabi an kada zalika ya inkarin wannan قال هل أنتم مطلعون kala zalika qa'ilu wancanan ka mai faɗan na wato sai faɗan liwani ga ƴan uwansa da suka shiga kuma aljanna ƴan aljanna suna aljanna ƴan wuta suna wuta to wannan yana ba abokansa labari ne na wannan abokin nasa da yake cewa yanzu kai ka yarda ka gaskata da cewa za a yi tashin alkiyama wai kuma har a zo a yi sakayya to shi wannan abokin sai yake gaya wa wato wato sai gaya ƴan uwansa ƴan aljanna yana cewa halantum me zai ba za ku zama mutsali'una wato ba za ku zama masu wato masu leƙe ba mu yi tare da ni ilan na zuwa ga wuta mu je mu leƙa wuta zinan zura dan mu ga halahu halin wannan wato abokin na fa ya kulu da siskin shi za mu dai ba za mu leƙa ba to fatsala فاطلع فرعه في سواء eh to الجحيم fatsala zalika alqail wa sanan kamar wannan magana sai je sai leƙa min ba'd kuwal jannati daga shafin wato kato wato tagogin aljanna shikenan fara'ahu ai sai ya ga wannan abokin nasa fi sawa'il jahim a tsakiyar wuta قالت الله إن كدت لتردين ana sai yace da shi kana da sai yace da shi tasmidan dan dariri ko yace tallahi na rantsa da Allah in muhabba ce daga fa'ila lamarin da shanin ka kusata la turjini ka halakar da ni giwa ka da batawarka ولولا نعمة ربي لكنت من muhdari المهتدين ba dan ni'imar ubangiji da yamin ba wato bil imani da imani da na kasance imana daga cikin abin halartawa ma aka tare da kai binar a cikin wuta wata qulu ahlul jannati yan aljanna sai su ce أفما نحن بميتين bayan wato an shiga aljanna kuma an ji dadi yayi dadi sai a ce afa ma na hanzu mai shi shin yanzu mu ba za mu mutu ba إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين sai dai mutuwan mu ta farko ai allaci fi duniya wata take duniya wace muka yi ta a duniya wa ma na hanu mu azalina mu dai ba za mu zama ababen azabtarwa ba huwa istifhamu talazzul wannan tambaya ce ta jin dadi wata hadisin da kuma zantawa bi nimatin Allah ta'ala da nima Allah ta'ala min ta'didil hayati da daga dawwamawar rayuwa har abada wa adamu ta'zib da rashin azabtarwa إن هذا لهو الفوز العظيم lalle cewa wannan allazi zikira abin da aka faɗa idan na yan aljanna la huwa al-fawz wallahi shine rabo al-azim mai girma لمثل هذا فليعمل amilo العاملون saboda irin wannan masu aiki fa sai su yi aiki ne aiki ya aiki kila aka ce yuqalu lahum za a faɗa musu zalika wannan wakila wani ƙarin kuma aka ce hum yaquluna hum su za su faɗe shi أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم to a zalika shin wancananka wato almazkur abun faɗa inda lahu gare su wato khairu shi yafi alkhairi wato ya zama nuzulan wato garan baki huwa ma yu'addu wato shi nuzulan din shine abin da ake tare da sarrin nazili ga mai sauka min daifin daga baki daga ba wato daga baki eh ba gairi da wani sa to shin wannan abin da aka faɗa na jin daɗi shi yafi khairu shi yafi alkhairi wato shine yafi alkhairin zama wato garan baki amsa zartu zakum ko kuma itaciyar zakum almu'addatu abin wato tare da li ahlin nari ga yan wuta wa hiya min ahbasu shajari ita ce mafi kazantar wato itatuwa almurri masu daci bi tihamata a tihamata yumbitu hallahu Allah zai tsirar da ita fil jahim a cikin wutar jahima kama sai ya ci kamar yadda sannu bayanin ta zai zo nan gaba إنا جعلناها فتنة mu للظالمين dai mun sanya ta bizalika da wannan mun sanya ta ta zama fitnatar fitina ga azalimai su ne kafirai min ahalin makka daga mutanen makka in kalu yayin da suka ce annaru tahriqu shajara wuta dai kona itace take to fa kaifa tunbitu ya kuma za ta tsirar da itace domin Allah ya ce wa inna hadhihi rajul da ta haru fi al fi aslil jahim wai wato ita wata ita wato ita itaciya ce a tsakiyar jahima ma wato Allah zai tsirar da ita to sai kafirai suka ce ah to ai wuta wanda itace take kuma ya za a zo a ce mana wai wuta kuma ta fitar da itace eh sai kuma suka dada bacewa إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم inna hasa jazin ita itaciya ce jike mutuwa a tsakiyar wuta jahima ai wato ƙari jahannama a tsakiya can zurfin jahannama wa ha wato rassanta kuma tartabi sai su daga ila darakata ha zuwa ga rufe-rufen jahannama duk sai su fito nan طلعها كأنه رؤوس الشياطين ƙarfaha hudatta almushabbai abin sifan sifan tashi wato kaman tashi da wato hudar da biyu kai ka ce shi wato kan kan shaidanu ne ai alhayyat alhaya alhayyatu wato mucizai alqabihatu wato wato suke wato ai alhayyati wato mucizai alqabihatu wato suke mummunan almanzar magana wato kai ka ce wayannan kawunan irin wayannan mucizan ne فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وإنهم سوء الكفار كافرين الآجلون والله ما تشيني من هذا واتو والنوى في إتاكيا ما الله ما ما قبيها تعالى واتو موننتا لشدة جوئهم سوى أنا يوم سيس جيس رقا شوى أن إتاكيا فمالئون من هالبطون ذات رقا تكا تكنس من هذا إتا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن له واتو سنة أقوي غريسو لشوبا والله شوئي من حميم النروان زافي أليها أكانتا wato inna lahum alaiha la shawban min hamim wato za a dau wato shi kuma hamimu ruwan zafi ne mai isa mutukar tsananin zafi to saboda wato isar sa zafi wato shi kuma sai a dauko wannan itacen sai a shudanya musu da wannan itacen saboda tsananin musifar yunwa da suke ci to sai su- sai suke ji kai sai su hada da wannan ruwan na hamim da kuma wato wannan itaciyar da ta fito a tsakiyar wutar jahannama da shi kenan su rika cinta ka Allah kiyaye mu Eh, ai babu habibu din nan ma'un ruwa ne haru mai tsaji yashrabunahu da za su rika shan sa a can yayin da suke kan to fa yuqtalu sai a tukan ya wannan ruwan bil ma'kul da abincin min hada gare ta fa yasiru shawman sai ya zama wato masu danyi lahu gare shi ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sannan kuma makoman su zuwa ga wutar jahima ne fi isidu wannan ya bada fa'ida a nan cewa su ya faru juna za su fito daga wato jahannaman ne min ha daga yadda shirbil hamim don shan ruwan wannan zafin wa annahu shi hamimu din wato fariha yana wajen wuta إنهم ألفوا آباءهم ضالين su dai sun samu iyayensu bali na batattu فهم على آثارهم يهرؤون su kuma wato suna ana wato yuhra'una ana rawar da su ala asarihim bisa wato gurabun su ayyuzu abuna ana rawar da su ilattibai zuwa gaban su fa yasra'una sai su gaggawa ilai zuwa gare shi ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين haqiqa wallahi mafi yawan jama'a farko sun bata wato qablahum gabanin su min al'umami ne daga al'ummatai almadiyatu da ta shuɗe ولقد أرسلنا فيهم منذرين haqiqa wallahi mun aika musu masu gargadi min rusul daga manzanni mukawwifina ma wato masu tsoratar da su in ba su imani ne suna tsoratar da su da wuta fanzur kaifa kana aqibatul to munzarin duba ka ga ya karshen wanda ake wa gargadi ya kasance su ne kafirai ai ai wato hudu ai ai aqabtuhum wato wato aqabtuhum ai wato karshen su shine al'azaba ai musu azaba illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah al-mukhlasina wato ai al-mu'minina mu'minai fa innahum sallai cewa su najawtun tsira min al'azabi daga wato azaba ne hilasihim saboda wato tsarkake wasu fil ibadatu a cikin bauta a cikin bauta auli annallah ko kuma saboda cewa Allah a khalasahum wato ya tsarkake su laha gare ta ala qira'ati fatihil lam kenan la mukhlasina kenan eh mukhlasina ismul fa'il ko mukhlasina ismul maf'ul ولقد نادينا نوح فلنعم mu المجيبون wallahi hakika mun aika wato nuhu mun aiki nuhu bi qawlihi da fa- wato mun wal kannadi na nuhu wallahi hakika mun kirawo nuhu annabi nuhu bi qawlihi a wal kannada na kenan wal kannada na nuhu wallahi hakika wato nuhu yayi kiran mu bi qawlihi da fadin sa da yake rabbi ya ubangiji inni maglubun ni abin jahi ne fanta zirwa to ka taimake ni falan iman mujibuna mu dai madallan mu mu masu wato ji lahu gare ki lahanin mu ai da ana ya yi kiran mu ala ya ma kiran mu ala qawmi bisa mutanen sa fa ahlaknahum sai muka halakar da su bil garaki da nutsewa ونجيناه وآله من الكرب mun العظيم tsere mun tsere da shi wa alahu da iyalinsa daga bakin ciki wanda yake mai girma shine nutsewa وجعلنا ذريته هم الباقين ونجيناه وآله من الكرب العظيم mun tsere da shi da iyalansa daga bakin ciki wanda yake mai girma shine wato nutsewa وجعلنا ذريته هم الباقين mun sanya zuriyarsu su ne wanda suke wato wanzanzu su ne suka saura fannasu mutane kullum dukkan su min naslihi daga ƴaƴansa ne alaihi salam wa kana lahu thalathatu auladin ya zama yana da ƴaƴa guda uku sam wato akwai akwai wato sam wa huwa ib- huwa abul arab shi ne uban larabawa wa faris da mutanen faris wa rum da mutanen rum wa ham akwai hami kuma wa huwa abu sudan shi ne uban baƙaƙe wa yafisu akwai yafisu wa huwa abu turki shi ne uban turkawa wal wal hazari da hazarrawa wa ya juju wa majuju ya juju wa majuju wa ma hunaka da kuma sauran halitta da suke nan bangaren وتركنا عليه في الآخرين wato mun bar wato kyakkyawan wato ambato kyakkyawan yabo alaihi gare shi bil akhirin a cikin mutanen karshe min al anbiya daga annabawa wal umam da al ummatai ila yawmil qiyamah har zuwa wato ranar al qiyama ana ambatansa kuma ana yabansa سلام على نوح في العالمين aminci daga gare mu ya tabbata a bisa wato nuhu fil alamin cikin wato talikai إنا كذلك نجزي المحسنين irin yadda wato muka saka masa muka saka musu haka ne muke saka masu kyautata aiki إنه من عبادنا المؤمنين Shi yana daga cikin bayan mu wanda suke muminai ثم أغرقنا sannan الآخرين sai muka tsuntsar da sauran aiku fara komi kamuran mutanensa وإن من شيعته yana لإبراهيم daga cikin wato jama'arsa ai mai manta ba ho da goyen da suka bi shi asalin dini a cikin asal- asalin addini wato akwai ibrahimu wa in ɗalar zamanu ko da zamani ya tsayi bai nahu ma tsakaninsu wa huwa alfani wa sittin ya tuwa arba'un da sanata shi ne shekara dubu biyu da ɗari shida da arba'in wa kana bai nahu ma hudun wa salihu akwai annabi hudu da annabi salihu tsakaninsu tsakanin nuhu da annabi ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم yayin da wato shi dai wato yayin da ya zo ubangijinsa bi kalbin da zuciya salimin wanda take wato kubutacciya min sheki da hukunto gairi da wannan sa إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون yayin da ya faɗa fi hajjil halaji a cikin wannan hali almustamir su mai zarta lahu gare shi ya faɗa da abihi ga baban sa kawai da mutanen sa muwabbihan yana mai ursal da su yana cewa mallaji ta abudu ne kuke bautawa أيب كان آلهة دون الله تريدون yanzu a imkan wasu a imkan fi hamza sai hima ta kaddama yanzu a shin a imkan shin yanzu ƙarya ali hakan alloli dun Allah ko bayan Allah su bi zuwa kuke nufi wa imkan imkan nan maf'ulun lahu ne wa ali hakan wato ali hakan ali hakan ko maf'ulun bihi lituri dun kenan wal imku abin da ake nufi da imku a su'ul kabir mafi munin ƙarya ai a ta abu duna gairar Allah shin ku bautawa wato wani Allah فما ظنكم برب العالمين me ya zaton ku da ubangijin talikai in abattum gairahu yayin da kuka bauta wa wani sa annahu wato ya turubku kuna san zai baku ne bila iqamin ba da hukuma ba ba zai baku wato wata hukuma ba la abin ba haka yake ba wa kanu najjani ne sun zama masu wato ilimin taurari ne fa kharaju sai suka fita ila idin lahu zuwa ga wani idin su wa taraku da'amahu suka bar abincin su inda asnani nan ga nan ga gumakan nasu za a mu sirriya samu a tabbaru ka samu albarka alai akan abincin a gaban gumaka wato gumaka su samu albarka fa idza raja'u idan suka dawo daga wurin idin aka ruhu sai su cije wa qalu sai suka faɗa da sayyid ibrahim ga shugaba ibrahim suke cewa da shi ukhruj ma'ana fita tare da mu fa zara فنظر نظرة في النجوم sai ya duba duba bin nujumi cikin tawari ihamin yana wato mai ihami lahu gare su ai ya wato annahu cewa shi ma dai ya atamidu yana dogaro alaiha akan ita tauraron akan taurarin ya atamidu dan wato su ma su yadda da abin da yake gaya musu فقال إني سقيم Kalif ya ce, Ni dai alilin marar lafiya yanzu a kuma zan yi jinya.
فتولوا عنه Sai مدبرين suka juya an gabanansa ila idin zuwa ga wajen idin nasu, mudubibi ne suna masu bashi baya.
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Shi kenan shi kuma sai ya karkata, shi ya hufiyatun a cikin ɓoye ila alihatin zuwa ga wato wannan allolin nasu wa hiyar asrar ita ce gumaka wa inda haɗa abu kuma ga abinci a gabanta fa ƙala sai ya ce da gumakan istihza'an dan injili a la ta ku nuna ba za ku ci ba fa lam yantiqu ba sai an ba su ansa masa ba ما لكم لا sai تنطقون yanzu aka me yasa ba kwa magana falam jib dai ba an sa masa ba فراغ عليهم ضربا sai باليمين ka kada gare su darban yana dukan su bilimi ne ai bir kuwatu da karfi faka sarha sai kakkare ita guma kan fa balaga qaumahu sai labari ya iski mutanen sa mimman a mimman ra'ahu daga wanda suka ganshi فأقبلوا إليه ko sai يزفون suka gabato zuwa gare shi ya zibuna ai sai wani suna gaggawa almashi tafiya fa qalu lahu sai suka ce da shi nahnu na abuduha mu nahnu nahnu na abuduha mu kuma mu muna bauta mata wa an tafsiruha kai kuma kana karya ta قال أتعبدون ما تنهكون sai yace musu muna dakan yana mai ursar da su yana cewa shin kwa rika bautawa abin da kuke sassaƙawa min alhijarati daga wato zuwa wajiyo gaira ya da wani da asnamu ku rika bautawa gowa ka والله خلقكم وما تعملون Allah ne fa ya halicce ku da abin da kuke aikatawa lilla hatikum ne daga sassaƙan nan taku wa man hutikum da kuma abin sassaƙawan naku fa abuduhu ku bauta ubangiji wahiduhu wahiduhu ku kadaita shi ma din nan masdariya ce wakila mausula wakila mausufa قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم qalu sai suka faɗa bainahum tsakanin su suka ce ubnu lahu bunyana ku gina masa gini famla'uhu hadama ku cika shi da wato itatuwa wa agramuhu bin nar ku kunna masa wuta fa idzal tahaba idan wato wutar ta goru fa alquhu ku jefa shi fil jahim cikin wutar jahima ai annaru shadidatu wato annari ai annari wuta a shadidatu mai tsananin wato tsananin wato zafi فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين sai suka nufi makirci eh suka nufi makirci biyu da shi bi ilqaihi da jefa shi cikin nara cikin wutar lituhuli ka wurin ta halakar da shi faji Allahumma nasmalin sai muka sanya su ne kaskasatu ai almaqhuri na ababan rinjayewa fa kharaja minan nari sai ya fito daga wutar saliman lafiyayye bai kone ba وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين wa qala zai ce ni dai mai tafiya ne zuwa ga ubangiji na ina mai hijira idan zuwa gare shi min darul kubri daga gidan kafirci sai hadini san zai shiryar da ni ila haitu amaran ne rabbi wato zuwa inda ubangiji na ya umarce ni bil masiri da tafiya ilaihi zuwa gare shi wa huwa sham shine wato sham fallan ma wasala ila al-ardh al-muqaddasah yayin da ya shiga wato ya sa da kasa a barkarkacewa wato qala sai yake wato nan inda ya hijira kenan inni zahibun ila rabbi ko muhajirun ilaihi min darul kubri sai ya haji ni ya haisu a mara ni har zuwa dai ƙarshe wato can kafircin ne kafircin to shi kenan kuma sai ke neman ya fita ya tafi ya je ya je samu inda kuma zai bauta wa ubangiji sai ba ubangiji zaɓi da shi ne ubangiji ya zaɓa masa ya tafi ilal ardul muqaddasati ya je ƙasa wato abin tsarkakewa ita ce baitul maqdis ƙara sai ce rabbi رب هب لي من sai ce, الصالحين ya ubangiji ka bani waladan ɗamina salihin daga mutane na gari فبشرناه بغلام idan حليم muka yi masa halbice duk gulamin da yaro halimin aibihin mu ma'abucin hakuri kasirin mai yawa فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين falamma balaga ma husaya yayin da wato yaron ya kai wato yin ɗawainiya ma hu tare da shi ma'ana zai iya yin ɗawainiya da shi ya taimaka masa ai ya sa'a ma hu zai iya wato yin ɗawainiya tare da shi wani in hu ya taimake shi kila wani ƙwallon aka ce balaga sab'a sinin ya kai shekara wato bakwai wakila wani ƙwallon aka ce salasa ashirata sanatan shekara wato goma sha uku to yayin da ya kai haka ƙala sai ce ya bunayya sai annabi ibrahim ya gaya wa ɗan nasa ce ya bunayya ya kai ƙaramin ɗana inni a ra'ai ra'aitu ni dai na gani filma na a cikin bacci cewa ni dai wato ina yanka ta ka san kuma ruya annabawa gaskiya ce wa af'aluhum duk aikin da suke yi bi amrillahi ta'ala da umarnin Allah ta'ala ne to fanzur amma na gaya maka ka je ka duba ma za ta rame kake gani min ra'ayi daga ra'ayi ai min ra'ayin daga ra'ayi shawarahu shi annabi ra'ayi ya shawarce shi akan wannan abu liya a nasa don ya ɗebi kewa da zafi da yankawar ba kawai ya kamo shi shi zai yanka shi ba Eh, ya gaya masa tun da farko don ya san ga abin da za a yi kuma har kuma ya ɗebe kewa da cewa za a yi abin ya sani ba fuji'atan ya zai gaya masa ba kuma wato in ya ɗebe kewa da yankan wayan ƙadu ya jawo al'amurin lahi ga umarnin al'amurin rabbi ga umarnin ubangijinsa ala ya abaci sai ce ya babana ta ɗin nan iwa biyu ce an ya il'ibafati wato musanye ce daga yan ilafa da ma'ana ya aji sai aka ce aka cire yar sai aka kawo ta ya zama na ya abaci shi ma wannan wato yana daga wato yana daga cikin wato abubuwa masu ban sha'awa da ban mamaki na wato lugar larabci if almatu mu yace ka aikata matumur abin da aka umarce ka biyi da shi sai da jizin ne san za ka same ni insha Allah in Allah ya sani na sabidina ina daga cikin masu hakuri ala zalika bisa wannan فلما أسلم وتله للجبين falamma aslama yayin da khada'a suka kankan da kai wanƙada suka jaru li amrillahi ga umarnin Allah ta'ala wa tallahu wato ya kwantar da shi da dina da kundin kukin sa ai sara'ahu ya kayar da shi alai a kansa wa li kulli insanin jadilani kowane mutum yana da wato kundu kuye guda biyu bainahumal jabhatu tsakanin su kuma wato akwai goshi wato nan ga goshi nan ga kundu kuke nan ga kundu kuke to sai ya kwantar da shi a daya wa kana zalika wannan ko ya afkune da minan amina wa amarra sikina shi kenan sai ya shudar da wato wato ita wukar ma'ana ya kikara ta Allah san iya bisa makogaran sa falamta amal sai an bata aikata komai ba sai ta kiyankawa bimani inda mai hanawa min da qudratul ilahiyyati da kudura ta ubangiji وناديناه أن يا إبراهيم wala da yana to kaga ni san cewa in sha Allah san san in sha Allah min sabirin kai san ni in sha Allah min sabirin almatumar sai su ji sai ce insha Allah kaga da yasa insha Allah ko shi kenan sai ya hakuri kuma yake nuna sabirin ina daga cikin masu hakuri min wannan wato min tabi'idiyya ce min sabirin daga shafin masu hakuri eh ala zalika bisa wato abinda wato kai umarni da shi to yayin da kuma ya kwantar da shi suka kuma suka jaru da umarnin Allah da shi uban da kuma shi shi uban ya jawo ga umarnin Allah wato tare da yana son ɗansa shi kenan ya jawo shi kenan zai yanka shi shi kuma ɗan ba zai so a yanka shi ba amma ya jawo ga umarnin ubangiji sai ubangiji ya ce a yanka shi to shi ma sai ya jawo to shi kenan da yayin da aka zo wannan wala dai na sai muka kira shi an ya Ibrahim cewa ya kai Ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين hakika saddakta ka ganta ta arruya wannan ruya ka gani ai bima bima a ce ta ji da abinda ka zo da shi mimma amkanaka daga abinda wato kai imkanin zuwa da shi ka samu damar ka zo da shi nan amrul zabhi ne daga lamarin yankan nan ayyaka fi ka zalika wannan ya ishe ka tunda ka ji ba sai wato kayan ka din ba wato wannan ya ishe ka tunda ka ka yi ru'uyar kuma ru'ya annaba gaskiya ce kuma ka zo zaka aikata ko da abun bai faru ba to ai kamar kayi ne eh fi ka zalika eh jumlatuna dinahu jawabul lima jumlan nadinahu jawabi ce kama bi ziyaratul wawi da wato karin wawi inna kadhalika nabiyul mu'minin ai kamar yadda muka saka maka haka muke saka wato masu kyautata ayyuka masu kyautata wa ne an fitin da kawunan su dim tisalil amri da bin wato umarni wato bi ifradi shiddati da yayi wato tsanani an ga buran su idan suka bi umarni to sai mu yaye musu tsananin da suke ciki إن هذا لهو البلاء المبين sannan cewa wannan yankan almamuru bihi abin umarni da shi wallahi shine bala'i jarraba a rubin mabayani ai al-istibaru zahiri wato ai wato jarraba wato take mabayaniya وفديناه بذبح عظيم wanda da yana mun fanshe shi shi al-ma'muru bi zabihin wanda aka umarni da a yanka shi wa huwa isma'il shine isma'il au isa ko kuma isa kaulani zan tuka biyu ne da wannan an samu sabani to shi dai wanda za a yanka ko ma wane ne dai wato mun fanshe shi da zabihin da kabshin wato rago azimin mai girma min aljannati daga aljanna muka kawo shi dan a yanka shi ne makonsa wa huwa allazi qarrabahu habilu shine wanda wato habilu ya ibada da shi جاء به جبريل الملائكة جبريل نزول شيء عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم sai ai wato annabi Ibrahim ya yanka shi mukabbiran yana mai cewa Allahu akbar
وتركنا عليه في الآخرين wata ragna alaihi ai mun wato mun bar wato mun bar sana'an yabo wanda yake kyakkyawa alaihi akan su fil akhirin cikin jama'a karshe سلام على إبراهيم abinci daga gare mai tabbata bisa Ibrahima كذلك نجزي المحسنين irin yadda muka saka masa nan haka muke saka masu kyautatawa li anfusihim ga kawunan su إنه من عبادنا shi المؤمنين yana daga cikin bayin mu muminai وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين domin masa albishir kuma da ishaqa to nan wannan magana da ubangiji ya faɗa wato wato istadalla bi zalika ya kafa dalili bi zalika da wannan ala anna zabiha cewa wanda aka ce a yankan wato gairahu gairuhu wato ba shi bane ake isma'ila ne tunda anan ya ce wa basharna bi ishaqa eh mun masa albishir da ishaqa kuma bayan an haife shi zai zama nabiyan annabi eh halu muqaddaratu halike muqaddara ayyujadu za a same shi wato muƙaddara abin ƙaddara wa nubuwatahu annabtarsa kuma min salihi ne yana daga cikin mutane na gari
وباركنا عليه وعلى إسحاق mun yi albarka gare shi bi tafsirin zuriyati da yawa ta zuriyarsa shi Ibrahim wa ala ishaqa da kuma bisa ishaqa wal hudansa da ja'alina da sanyawan mu aksaral anbiya mafi yawan annaba min naslihi daga wato ƴaƴansa ne ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه daga مبين cikin zuriyarsu akwai muhsinin ai muminin mumini wa zalimun da kuma mai zalunta da nafsi ga kansa shine kafiri mubinin ai bayyinul kufri mai mabayyanin kafirci ولقد مننا على موسى وهارون walakad wallahi haqiqa ba su mun yi bayawa bisa annabi Musa da Haruna ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم wallahi mun musu baiwa din nubuwata da annabta kuma mun tsayar da su da mutanen su min bani Isra'il daga bani Isra'ila min al-karbu daga bakin ciki al-azimi wato wanda yake mai girma ai istibad fir'auna bautan wa fir'auna iyahum gare su ونصرناهم فكانوا هم galibi الغالبين mun ba su nasara mun taimake su alal kibda bisa kibdawa sai suka zama su ne wato masu rinjaye masu nasara وآتيناهما الكتاب mustabi mun المستبين ba su littafi almustabi na ai albaligu wanda yake mai balaga al- mai balaga wato ta bayani wato yana da balaga kuma al- mai bayani shi ma a tafi shi abin da ya zo da shi ne alhududi na daga wato haddodi wal ahkami da hukunce hukunce wa gairi ha da wani tawwa tawrat duniya tawrat وهديناهما الصراط mustaƙi المستقيم mun shigar da su ta farki wanda yake madaidaici وتركنا عليهما في الآخرين wata ragina alaihi ma wato filahiri mun wanzar da sana'an yabo hasanan kyakkyawa alaihi ma gare su filahirin cikin jama'a karshe سلام على موسى haro وهارون aminci da gare mai tabbata bisa musa da haruna إنا كذلك نجزي muhusini المحسنين irin yadda muka saka musu dai haka muke saka wa almuhusini da masu kyautatawa ga kawunan su إنهما من عبادنا muhusini المؤمنين sai suna daga cikin bayan mu muminai وإن إلياس لمن المرسلين sannan Ilyasu shi ma ya tabbata bilhamzi bilhamzi awal huwa tarki wa bihamza awwalihi da sa hamza hamza a farkon sa wa tarki da barin ma alhamza to shi ma dai Ilyasu ya tabbata da min almuslimin yana da cikin manzanni ila wani kaula aka ce ibnu ahi haruna dan dan uwan wato haruna ne akai musa dan uwan annabi musa wakila gairu wani kaula aka ce ba haka bane shi ma dai ursula an aiko shi ila qaumin zuwa ga mutane bi ba'ala bakka abana bakka wala wahi hada zahiyoyinta إذ قال لقومه ألا تتقون yayin da ya faɗa bi qaumihi wato yayin da ya faɗa mansubun duk uzkur muqaddara wato ka tuna yayin da ya faɗa li qaumihi da mutanen su ke cewa ba za ku ji tsoron Allah Allah ba atad'una ba'lan wa tazaruna ahsan alike al-khaliqin yanzu ku rika bauta wa ba'alu ba'alu ismu salamin sunan gunki ne lahum nasu min zahabin na dinari wa bihi sumiyar balad shine aka ambaci garin nasu ba'ala baka aidan dada mudafin abin tsara ila baka zuwa ga ba'alu baka kenan a ta abuduna hu yanzu ku rika bauta masa ko ta zaruna ai ku ban mafi wato shan alkhaliqi wato masu halitta ai fa la ta abuduna hu ba za ku bauta wa ubangiji ba wanda shine mai kyan halitta wato abinda duk ya halitta za ka ga kyakkyawa ne ya tsara shi a bisa sura wacce ta dace الله ربكم ورب آبائكم الأولين Allahu Allah rabbukum shine ubangijinku shine kuma ubangijin iyayenku al'awwali ne na farko bi rabbi salasati Allahu rabbukum wa rabbu abaikum kaga ni ko ala ijmar huwa ai huwa Allahu rabbukum kenan wa bi nasbiha ala al badali in ka ce Allah rabbakum wa rabba abaikum kai badali kenan wato min ahsan al khaliqin san ahsan ga san sama فكذبوه فإنهم لمهضرون kazzabu sai suka sare fantar da shi fa innahum sunu muhdaruna wallahi ababan halartawa ne sinara a wuta إلا عباد الله المخلصين daidai bayan Allah almukulasi na ai almumini na muminan minhu daga cikin su fa innahum cewa san dai cewa su ne zo sun tsira min hada gare ta وتركنا عليه في الآخرين mun wanzar da wato sana'an yabo kyakkyawa alaihi gare shi bil akhirin da cikin jama'a karshe سلام على آل ياسين aminci daga gare mu ya tabbata musu aliyasin wa huwa iliyasu aliyasin ina shine da iliyasu almutaqaddim zikr huwa da ambatan sa ya gabata wakila wani kaulin aka ce huwa shi wa man amana ba hu da wanda suka yi imani tare da shi to in ka hada su shine ake ce musu aliyasin fa jumi'u sai aka tara su ma hu tare da shi tagliban dan wato rinjayawa ka kaulihim bil muhallab wa qawmi al muhallabuna kaman fadin ka daga muhallab da kuma jama'an muhallab din sai ka ce da shi al muhallabuna wa ala qira'ati al yasin bil mad ay ahlu ay ahluhu ay ana nufin iyalinsa al murad bi abin da ya nufi da shi ilyasu ilyasu dai aidan dada إنا كذلك نجزي ne ne المحسنين kamar yadda muka saka masa haka muke saka wa masu kyautatawa ga kawunan su إنه من عبادنا المؤمنين yana daga cikin bayin muminai وإن لوطا لمن haka المرسلين ba ya to nuɗi shi ma yana daga cikin manzanni إذ نجيناه وأهله أجمعين Ina wato ko ka ambata yayin da wato muka tserar da su da iyalinsa muka tserar da shi da iyalinsa baki daya إلا عجوزا في الغابرين sai dai azizan tsohuwa filgadi ne ita su tabbata zauna cikin wato albaki na wato wanda suka wanzu fil azaba a cikin azaba ثم دمرنا sannan الآخرين sai muka wato halakar da al'asari da sauran aiku fara kaumihi wato kafiran mutanensa وإنكم لتمرون عليهم مسلمين dan dai ku wallahi kuna fidiya alaihim gare su ala asarihim bisa wato gurabun su wa manazilihim da wato gidajen su fi asfarikum cikin tafiye tafiyen ku kuna shuɗe su musbihina a kwanukan asuba ya waktar sabahi lokacin asuba ya ni din nahari da rana wato da ranar za ku fice ku yi tafiya ku zuwa irin zilatin shita'i wa sabi wato kuna fice alamar garurukan su ana ce muku nan garin su wane ne nan garin kabila wane ne wanda Allah ya halakar da su وبالليل haka nan ma da daddare kuna shuɗe su أفلا tun تعقلون yanzu ba za ku hankalci wannan ba ya ku mutanen maka ba za ku hankalci ma halladihim abin da ya sauka bihim da su ba ba ta ta biyu ba balle ku izina bihi da shi kuma ku imani وإن يونس لمن المرسلين yanzu da yunus wallahi yana daga cikin manzanni إذا بقى إلى الفلك المشعول ka tuna yayin da ya gudu ai haraba ya gudu ilal fulki zuwa ga jirgin ruwa almasur abin cikawa ai asafinati ai wato jirgin ruwa almamluati abin cikawa shi da gaza ba qawmuhu yayin da wato ya fishi da mutanansa lamma lam yanzil bihim azabu wato ko kuma lima lam yanzil bihim azabu domin azaba bai sauka bihim da su ba allazi wa'adahum bihi wanda ya musu wato narko da shi ya musu narkon azaba za ta sauka to shi kenan da bata sauka ba shi kenan kuma sai ya fice da su ya fita ya bangaren fara shi ba safinata sai ya je ya hau jirgin ruwa to shi kenan jirgin ruwa ta fara tafiya fa waqa'at sai ta tsaya fi lujjatul bahr a tsakiyar kogin fa qala al mallahuna su masu tukin jirgin ruwan sai suka ce ato kuna abdul a cikin jirgin nan akwai bawa adikon wanda yake gudajje min sayyidihi daga shugabansa amma ta zaharul qur'atu wato al qur'a wato tazharul tuzhiruhu kai tuzhiruhu tuzhiruhu alqur'atu qur'a wato zaka wato bayyana shi fasahama ai fa qara ahlus safinati wato mutanen jirgin ruwan duk sai suka zo sai suka jefa ƙuri'a kowa wato sai suka yi ƙuri'a baki ɗayan su to fa kana min al mudhajina sai ya zama wato yana daga cikin wa'anda aka yi rinjaye ya zama wato shi an rinjaye shi ma'ana sai ƙuri'a ta fito a kansa to min al maghlubina ya zama wato wanda ƙuri'a ta rinjaye ta yi rin- ta rinjaye shi bil qur'ati wato daga da ƙuri'a fa al qawm to da ƙuri'a ta bayyana shine wanda ya guje wa ubangijin nasa fa al qawm sai suka jefa shi bil bahar cikin kogi فساهم فكان من المتحدين فالتقمه الحوت وهو مليم inda na sai jirgin ruwa in ta kama hu ai ibtalahu ya haɗe shi wa huwa mulimu shi ai atin mai zuwa ya to yana mai zuwa bima yulamu da abin da ake zargi alaihi a kansa min jihadihi ne daga tafiyarsa ila al-bahr zuwa ga kogi wa rukubihi da hawansa a safina ta wannan jirgin ruwan bila izini ba da izini ba zan rabiye daga ubangijinsa shi sa ubangiji ya yi masa wannan rarauka فلولا أنه كان من المسبحين ba dai dai ba dan dai shi yin sa ya kasance yana daga cikin masu tasbihi ba ai azzakiri da masu yin zikiri bi qaulihi da fadin sa tafsiran tiri shi fadin rahoto a cikin wato cikin kifin nan yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba dai yana yawaita wato fadan wannan ba للبث في بطنه إلى يوم to يبعثون wallahi da ya zauna fi batnihi a cikin wannan kifi har zuwa ranar da za a tashi alkiyama ai la sara batun ruhuti da cikin kifin ya zama masa kabarin kabari da huna su ila yamin kiyama zuwa ranar alkiyama alhamdulillah ya rai rasulullah khair wasu hukun makafin Allah ya shanke ta Amin.
wajen zama shi insha Allah ya shanke ta Allah ya sa adalci cikin Amin.
sa lafiya ba la ba su lafiya Amin.
Allah ya inganta su tare mai zan majalla ga wata Amin.
karanta wa Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama hali din da musulmi suke a duniya Allah ya taimake su Amin.
wasu azzalima Allah ya mana maganin taron mallan shirye su Allah Amin.
ya sa su yi su yi su wajen da Allah ya gama su Amin.
kuma su kai kuma mu addu'a Allah ya gama su ba su abin da ya mana tsanin ya Allah ya mana maganin Amin.
zai da yi su kama Allah ya mana maganin su fata su za su za su فاتحة صلاة الفاتحة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والخاتمة والخاتمة فاتحة